خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوا منا وأن سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan markazi mai albarka markaz sabilu zakat wanda al'imam shek mana kabiru shi ne jagora babban liman na wannan matsalaci allah sun yi albarka da alkhairu ɗan uwa shek al'imam malam mustapha da ya ƙaddamar da ni allah sun yi albarka da alkhairu a rayuwa insha Allah ɗan uwa muhadarar mu ne kawai yadda bayani ya gabata shine za ta kasance a kan hukumce-hukumcen layya kafin nan da akwai wata 'yar mukaddima ko kuma wani ishara da zan yi a kan wata mai kamawa yau muna 26 da wata na zulkada wata na zulkada yana daga cikin ashirin huru masu alhurma watan na masu alhurma zulkada zulhijja al-muharram rajab to wata na zulhijja in ya kama kwana goma na farin shi ana so a yawaita ayyuka na alkhairi a cikinsu wanda na akan ɗaya daga cikin tafsirin malamai allah ya yi rantsuwa da wannan kwanukan guda goma saboda mahimmancin su ko kuma wani nukan nan guda goma والفجر وليال عشر الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر ايه daga cikin tafsirin malamai walayalin ashir ana nihin wa ayyamin ashir Allah ya yi rantsuwa da wunin nika guda goma na ashir zulhijja sannan kuma manzala sama ya bayyana mahimmancin su shine manzala yake cewa ma min ayyamin al'amal salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wunin nikan da ayyuka nagari Allah ya fi son su sama da kwanukan nan guda goma na farko na ashir zulhijja ba sahabbai suka ce hatta jihadi manzo Allah ce hatta jihadi to kaga wannan yana nuna cewa muhimmancin su yasa malamai suke cewa ana so a kwanakai guda goma nan na fari musamman taran su taran su tunda na goma ba idi ne ana so a azumce su gabaki daya amma na goma shi ranar idi ne kinan baya shiga azumi baya shiga cikinsu amma niyya in kai niyya azumta kwana goma kenan lokacin da ka azumci tara wannan allah ya isar maka da niyya ka azumce su guda goma kinan ana so a azumce su kuma ran na tara kan mamanci ranar azumin arfa ne mu ɗauki niyya sannan ana so a yawaita sadaka da ayyuka na alkhairu ana so a yawaita karatun alkur'ani da yawan ta'ayin azkar da makamantan haka na ayyuka na gari kada mu mance insha Allah wannan ranaku ne masu muhimmanci sannan kuma lo za mu ga wasu daga cikin hukuncin su game da wanda yake son yin layya idan wata ya riga ya kama wanda yake da niyyar yin layya wabe ko da ma'aikaci ne albashi bai riga ya zo ba amma dai ya Allah kalaye shi in albashi ya zo ko duka da shiga na'am wannan asali muhadarar nan wani rubutu ne na yi tun shekara 2021 wadda demin danti'ar wani rubutu ne na yi a kan abin da ya shahi udhiyya unwanin rubutun suturun taudhiyya fi ahkamin udhiyya insha Allah mulakkas ɗin abin da ke cikin rubutun wannan shi ne zan yi bayani da izin Allah ta baraka wa ta'ala na harko udhiyya a yare na larabci an ciro shi ne daga lokacin yin yankan shi ne lokacin hantsi lokacin da aka yi so a yanka kenan lokacin hutowa hantsi da sahen rana lokacin nan dai da Allah kwakwai sarki ya rantsuwa da shi a cikin alkur'ani wannan ne za ta dawo wadduha ta ganin Allah kwakwai sarki ya yi rantsuwa da lokacin abduha lokacin sallah ta wallaha bayan ketowar rana in ta ba da ɗan hantsi to wannan lokacin aka hiso a yanka a cikin shi to daga nan ne aka ciro sunan ita wannan ibada mai suna layya ana ce mata a lokacin ana ce mashi udhiya sannan kuma daga shi aka ciro lokacin waktun duha daga nan aka ciro aka sanya ma dabbar da ake yankawa wannan sunan wannan shine a takaice abin da ya shahi lugha magana ce mai yawa an zai shine a takaice ta'arifat na al-udhiya aw afiqo a gurin malaman fiqh da yawa ne daga ciki shine malamai suke cewa al-udhiya ma yudbahu min bahimati al-an'ami fi ayyam al-udhiya ala wajhi at-ta'abbud lillahi bi shurutin mahsusa wannan shine ta'rifi na amma wanda zamu iya cewa jami' akan wannan suka ce al-udhiya ma yudbahu min bahimatil an'am abinda ake yanka na dabba na ni'ima shine bahimatil an'am dabbobi dangi guda hudu shine raqumi mace ko namiji haka shanuwa mace ko namiji haka dangi na tumakai mace ko namiji haka kuma halo dangi na akuya mace ko namiji wannan su ne bahimatul an'am su ne ake yanka za mu gani insha Allah cikin alkur'ani ma Allah ya ishara akan haka fi ayyamil adha a wunin nika na layya wunin nika layya za mu gani ma wasu malamai sun ce wuni mai yake wasu na rana wuni uku ne na yanka wasu malamai sun ce da wuni hudu ne wannan shi ya hirin ja insha Allah za mu gani kenan ranar goma da rana ta sha ɗaya da ta sha biyu da ta sha uku kenan ka wuni hudu ko da dare uku wannan shine dai kenan ayyamul adha ala waji ta'abbudillah amma wannan dabba ana yanka ta a fuska ta ibada nan gurin ake samun matsaloli mafi yawan mutane suke yin asarar dabba da suke sai halgwanda ma su yi sadaka da da da yake usura da da kuɗi da kuɗin za ga wani ya siyo layya ba dan Allah ba dan yayin alfahari da ita za ga wani ya siyo layya ya ce kai matan nan sun damu mutane in baka yanka musu ba za ga wani ya siyo layya ya ce dan al'ada ce a'a dan ibada ce in ka saki kai layya ba dan ibada ba wannan ladan duk da ake hudi da fadalar da ake hudi Allah baranka zai kai layya dan ibada dan Allah shi yasa da dama za ga mutum bayyana ikon sayan rago amma ya dauko bashi na riba na banki dan yayi layya kaga ka dauko haram da kuɗi haram ka yi layya inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah kyakkyawa da bai amsa he kuɗi wanda yake kyakkyawa bai yana kunye yanka dan akuya na jika 30 na jika 20 yana kunye yanka akuya yana kunye yanka tunkiya wai bai kamace shi ba kunya yake shi kuma bai san ba abin ibada ne ba naman bane ba ake wa ibada ne dan Allah ake daidai amma kuma za ga bayya kunya in an ce ana neman taimako za a yi wani abu na gyara masallaci ya sanya dala ashirin a cikin asusu ya tayi fara amma saboda wannan mutane za su gani ya ce ai mutane suna gani yara za su ce akuya ce ko ɗan akuya ne aka yanka kaza da kaza to wallahi in dai kai haka ka san da cewa yanda in kayi sallah don wani ya gani ya yaba to haka ne kai ita malayya in kayi ta ba dan Allah ba dan mutane dan al'ada kuskure ne ba karami ba kenan in dai aka yi niyya shi yasa ta zo a cikin tarihi dole he kai ta da niyyar ibada in kai ta ba da niyyar ibada ba ba lai bace ba kayan ka dabba ta sadaka kawai in kai niyyar yin shi ma sadaka in ku kai niyyar yin dan al'ada ko dan alfahari kayan ka dabba ta nama halakce ba haram bace ba amma ka san da sani ladawa babu innamal a'malu binniyat kade ana amsa ayyuka da niyyar ala lillahi dinul khalis al'ibada an tsaftatacciya wadda ake yi da ikhlasi ta Allah ce wadda ba da ikhlasi ba ce ba Allah ba ruwan shi da ita wadda kina wannan shine bi shurutin makhsusa kinan ne tana da sharadai yanayin dabba da za a saya da makamanta haka insha Allah in lokaci ya ba mu za mu gani hukuncin in wata ya riga ya kama game da mutumin da yake neman yin yake yake da niyyar yin layya niyya ko da baka da kuɗi ba wai in kana da kudin yin da yau ba in kana da dabba ba a hannunka niyya mutumin da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi zamu gani yace ya allaka abin da irada manzo Allah sallallahu alaihi cewa idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhiya fala yamussanna min sha'rihi wa basharihi shay'a manzo Allah yace idan ashrul dhulhijja wata na zulhijja ya kama kenan goma shi na hari mutum yana da niyyar yin layya wata ya riga ya kama na zulhijja ko arada irada kuma tana la ta'alluq bil bin niyya aiki ne na zuciya niyya kawai kayi niyya ba na kayi da yau ba dole bayan kana da dabba ba dole bayan kana da kudin dabba kuma ayi kokari kada ka zamto rago a babi na ibada ta niyya da dama wani ya ce kai ba dai ba niyya ma kai niyya wala Allah ya Allah ya sauƙaƙe maka ka samu kai layya in ba kai ba niyyar yin layya ka san da sani ba ka samun layya wannan ladan layya wala Allah an kai niyyar yin layya ko baka samu ba kuɗin ba kai ba layyar sai Allah maɗauki sarki ya rubuta ma ladan da sau da dama shi yasa malamai suke ta ibada ta masu neman ta masu ilimi ta sha bambam mai ilimi yana ibada ta zuciya kyakkyawan niyya amma jahili ya ga kawan niyyar ma ba komai bace ba to mu kyautata niyya in dai haka iya sayan salula iphone iniya in dai haka iya sayan gizna metir daya jika goma goma ka sai metir uku metir biyu ka yi ɗinki iniya insha Allah Allah zai sauƙaƙe maka kina a kyautata niyya samari matasa insha Allah wannan da tija kuma ana yin niyya alhamdulillah Allah taimaka kinan mutum in yayi niyya yi billahi yake ya so yayi ne ko manzala sai mai cewa to kada ya hudda wani bangare daga cikin gashin shi ko kuma wani bangare daga cikin wannan fata shi yana shiga cikin fata azzufur farce shi yasa wata ruwaya ya zo da azzufur kenan duk wani abu na jikinka ba a so ka hudda shi sai in darura ciwo ne ka ji ko makamantan haka ka yi aski in wata ya riga ya kama a'a wadda sannan kuma hannu ka kankare wata fata ta jikinka da gangan kawo kaushi yana neman tashi ko makwanta ka kankare wada ko ka shirya samun dutsen guga don ka hudda fata ta kaushi ta jikinka duk ka yi kanin wata ya kama domin dai yana shiga cikin bashara wannan kaushin da za ka hudda fata jikinka ce ko sannan kuma hallo kwarci wada da akwai malaman da suka ce akan cewa wajibi ne haramun ne in ka yi haka da kuma malaman suka ce akan ce mustahabbi ne an so me ake so don ka samu cikakken lada don ka yi koyi da ma'aikata aikin haji wanda in suka riga suka ɗauki ihrami ababe da dama ya haramta a gare su daga ciki wa'annan ababen da aka so ka bar su kina wannan shi ne ake so in mutum na da niyyar laya ya yi kokarin masara haka Allah ba mu iko shi yasa yana daga cikin abu kyakkyawa kana da aboki a majalisi gurin zaman ku ko kuma a yan unguwa ko a masallaci in wata ya riga ya kama a yi nasiha a isar a faɗakar wani wallahi bai san ba wannan hukunce-hukunce kinan majalisi ne a gayawa a bakai a gurub ne a gayawa ɗan uwa haka a gida ne haka a titi ne haka a masallaci ne a tashi a yi nasiha to ɗan uwa wata ya kama mun riga mun ga kaza da kaza da kaza da kaza yana da muhimmanci tunatarwa wani lokaci ban sani ba shekara ta wuce da dama mun mance ana shewa a je a yi aski wani ce wata hoyo ake sara da yawa muna zaune a majalisi ɗan uwa suka tashi ina kyautar da ta'un muna zaune da su malam mustapha ɗan uwa suka tashi aka je aka yi aski tun kayan wata ya kama kaga alhamdulillah kina aiko kokari yan uwa wajen tunatarwa juna ya juna wannan shi yahi da ka dinga allah allah kake ka samu labari na bada dariya a fada irin wannan ne ya kamata a dinga yi a dinga samun lada allah sai albarka da alkhairi mashru'iyya ta udhiya Allah maɗaukin sarki ya sha'anta uzuhiya a cikin alkur'ani daga ciki fadar Allah maɗaukin sarki wa li kulli ummatin ja'alna man sakana a suratul hajj kuma wa li kulli ummatin ja'alna man sakana yadhkuru
isma
wannan aya ita ce take munasaba da mu kai tsaye kuma dursukan da ke cikin ta zamu gani wali kulli ummatin ja'alna man saka mal Allah maukin sarki ke cewa kowace al'umma mun sanya musu ibada ta yanka man saka ibada ta yanka daga cikin mu wanda aka sanya mana ibada ta yanka ta layya da kuma ta hadaya game da mai aikin haji liyazkuru smallahi ala ma razaqahum saboda ka ambata sunan Allah akan abin da ya arzuta su min bahimatul al'am nan gurin za ka gane cewa in za ka yanka da akwai ambatan sunan Allah baitin bismillah Allahu akbar da akwai kuma azkar inda manzon sallallahu ya haji a wajen yanka in baka yi rike ba baka iya ba ka ce bismillah Allahu akbar in kai ne za ka yanka niyyarka ta wadatar ma kawai da za mu gani insha Allah alama da zuka min bahimatul an'am kaga wani yake nuna cewa layya ana yin ta ne da bahimatul an'am dabbobi na ni'ima su ne raƙumi shanu da awake da tumakai baikin su ba a yin layya da wasu a magana ta malamai ko kuma jumhurul ulama sannan kuma Allah Allah ma'auki sarki yake cewa a cikin nafsin suratul hajj wal budda ja'alnaha lakum والبن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون na'am لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين wannan ayar ko kuma ayoyin nan guda biyu suna ɗauke da daruskan da suke shahi layya da hadaya Allah maɗaukin sarki ke cewa wal budna al budna shine raqumi wanda ake yin hadaya da shi a asali raqumi wanda ake yin hadaya da shi kenan saboda mafi yawan layya ta larabawa tana kasancewa da raqumma wadah ja'alna halakum min sha'irillah Allah maɗaukin sarki ce mun sanya shi a gare ku ibada don ta kasance abin da yake nuna alamomi na tabbatar da addini duk lokacin da ka ga gari ana layya to ka tabbata da cewa wannan musulmai amma an ka je gari ka ga kamas-kamas babu alamun layya to alamu ma ba musulmi ba musulunci ko ko kuma musulunci kaɗan ne misali yanzu da za ka je irin garnuka kamar kwatano da eh, malambin cikin benin da sai ka yi mamaki ji za ka yi kawon ma ba alayya ko amma in ka zo da magaran mara'i kano ha katsina niyame sai ka gaji da ganin to wannan alama ta samu addinin musulunci shi yasa malamai suke cewa ana so ta bada sha'ira ce daga cikin sha'irar islam ana so a bayyana ta a yi a waje kakkai a cikin gida a bayyana a yi a waje a yanka a waje wannan izhar ne yadda ka ga a idi ake so a huto a guri bari ba a shiga cikin masallaci a naɓe ha don a bayyana sha'ira daga cikin sha'arar islam ana son yin haka Allah ma'aukin sarki ce ja'alna halakun fi ha khair da akwai alkhairi a ciki a cikin yanka da gacin nama ga lada alkhairi na duniya da lahira fazkuru smallahi alaiha sawa lokacin da kuka jera za ku yanka ku ambaci sunan Allah kinan kaga sharadin yanka ambatan sunan Allah bismillah da kuma sauran azkar din da zamu gani insha Allah mun isa gurin fa iza wajabat junubuha lokacin da kuka yanka dabbar ta riga ta hadu kinan kaga da yake suna shi game da raƙumi aida shi ake yi a soke shi amma bahaushe bai iya yin wannan yankan ba ko bai da ƙarfi ne irin na larabawa yana tsoron ka aje ya soke ya kama shi ya tije shi saboda alabi abba haushe yana tsoron raku in yi ga ya yage bakin nan ko bai san bayan da ake yanka ya yi ganewa ya karni ya yi mishi tamtam a danne shi da karhi a yanka to wala Allah wannan shi ne sababi amma ba laihi bane ba amma asali su larabawa sokewa suke yi kenan baitin an tsaida su an soke fa iza wajaba junubaha raqumi in aka soke shi zai haɗu kif lokacin da ya riga ya faɗi alamar rai ya riga ya huta to fa kulu minha ku yan ku ci daga cikin wannan da yake da suna abin layyan ana so ka ci daga cikin abin layyanka ha wa at'imul qani'a wal mu'tar kuma ana so ka ciyar da mabukaci wanda ya riga ya kame alƙana wanda ya riga ya kame bai yi ba tambaya ba bai yi ba roƙo makwabta da sauransu wani maƙwatar da kuma wanda yake tambaya yake allaro a bani sadakar nama kiran kaga alƙur'ani an nasanta duka ana ba su almajirai mata ne maza ne manya ne ƙananu masu roƙo a ba su raka ce kun dame mu ko makamantan haka suna da haƙƙi a ciki a waje na istihbabi makwabta da abakkanka da makamanta haka wanda sun kame ka riga ka san wal'alla ba su yi balayya ko kuma sun koda sun yi layya amma wal'alla da bukata adadi da yawa an yanka rago guda ai ka san da akwai bukata su ma sa raba sa nemi lada su raba kenan ka ana iya ba su sai dai bai halatta ba a sanya a sanya raban naman layya ta'awudan ne ka bada a baka la kai ya zamto shine hadari sai ma wanda ka san ya baka kake bashi amma makwabcinka ko yana da wadata yana da haƙƙin ka bashi makwabcinka ko yana da wadata yana da haƙƙin ka bashi na makwabtaka da abakkananka duka suna cikin haƙƙin wanda ya cancanta ka basu ko da suna da wadda amma dai haƙƙin wanda yake bayyada yana nan sabit shi yasa za mu ga yadda ake raba naman layya a wajihi na istihbabi wannan duka huska ce ta istihbabi amma inda za ka yi layya ka cinye kai kadai ba laifi bane ba laifi ka tayi kana da lada sai da baka da ladan wannan rabon da da zaka yi da koyi da manzala sallama ne yanda yake raba sai Allah madaukakin sarki ce haka muka hore muku wannan dabbobin dan ku yi ibada da su la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah yin nan yana ƙara gode sa ka gode ma Allah madaukakin sarki Allah ta rana maka wannan dabbobin ka yi ibada da su ka amfana da nama shi yasa Allah ya nabbaha lan yanala Allah luhumaha wala dima'uha nama ko jini da kake yankawa na dabba Allah ba shi ba yake bukata ba shi ba yake kaiwa zuwa gare shi la tsoron Allah shi yasa anan gurman ne kita duk mutumin da yayi layya ba dan Allah ba to yayi aikin banza babu ladan layya saboda Allah ba naman ba yake so ka ba mutane ko ba jinin ba yake bukata me yake bukata wannan infiali na zuciyarka lokacin da zaka kadu ka yanka domin Allah shine Allah yake bukata kenan in baka yi ta ba daga wannan huska baka haqqaqa banu shari'a ba abinda Allah yake bukata me Allah yake bukata a gare ka tsoron Allah da niyya kyakkyawa da yi dan shi da ikhlasi a wajen yin layya wannan shine Allah yake bukata a gare ka shine babban manuwa ta layya amma raba nama da sauransu da waye in Allah ga dama yau arzika kowane talaka da nama in Allah ga dama yau mai da naman komai gashi nan gajib amma ya Allah ya shar'anta wannan ya sanya qilla akan nama ya shar'anta dan ka dinga yin haka kana ƙara imani kana ƙara takawa kana ƙara tsoron Allah kenan dan Allah ake yin layya to ina wanda zai je ya dauko bashin banki yanzu suna nan bankuna na riba suna ta turawa ma'aikata mesaj mesaj da duk wani wanda ya buɗe kwanta suna tura mishi mesaj zo mu baka bashi na jika 500 na jika 600 na miliyan 1 a kaɗan kaɗan mu dinga hudda a cikin albashinka mafi yawa jahilai sai su ɗauko ka ɗauko riba abinda Allah ya hana abinda Allah ya ce ka shirya mayaƙi da shi in kana yi ka ɗauko riba kuma ka ce za ka yi ibada kai kaga babu da akwai tabako mafi yawan mutane suna ɗaukar ta al'ada mafi yawan mutane shi yasa suke yi haka wallah da dama da ya ka gani in ba a yi ba albashi halle ya tazo ai ka san dai in ba a yi ba albashi kaga layi a gindin maki ka san da ake zuwa ɗauka da ko eh tunda in dai na ajiya ne ba bai kama ba a buƙaci bayin layi to zuwa ne kake ka ɗauki bashi ka zo ka yi da wannan nukta nukta ce mai mahimmanci gaske la'alla insha Allah Sheikh Malam Mustafa zai ƙara yin tausi akan wannan nukta nukta ce mai mahimmancin gaske na lan yana Allah al-huma wa la dima'uha lakin yana taqwa minkum kadhalika sakhara lakum litakabbiru Allah ala ma hadakum wa bashirul muhsin Allah ya hore muku da wannan ibada saboda ku dinga an kabbara Allah ku dinga takbiri shi yasa malamai suke cewa ba laifi baicin sa ambatan Allah bismillah kace Allahu akbar lokacin yanka sannan kuma wannan ishara ne akan takbirin da ake yi ranar idi da ayyamu tashrik insha Allah Allah taimaka daga cikin ayoyin da suke nuna mashru'iyya ta yin layya inna a'tainaka al-kautsar بسم ayya الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Allah maɗaukin sarki ya ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangiji kuma malaman tafsiri suka ce sallah ta idi musamman idin matalayya ake nufi wanhar sai ka soke dabba ka saboda al'adar larabawa mafi yawan layyasu raƙumma su yi kuma soke shi ake yi wadda kiyan kaga wani ke nuna cewa lallai eh, an shar'anta yin layya abu ne mai mahimmanci ayoyi aro-aro sun nuna akan haka haka a hadisai manzo Allah ya yi umarni da alayya kuma ya yi layya da kanshi sahabban shi sun yi tunda addinin musulunci ya zo tunda manzo Allah ya zo ya isar da addinin musulunci ba a taɓa samun ba shekarar da ba a yi ba layya to kaga mutawatir ne amal manzo Allah sama ya zo a hadisi manzo Allah sama yayi layya dhaha bi kabashaini amlahain yayi layya da rago guda biyu amlahain masu baki da hori wanda zamu ga ƙarin bayani akan yanayin bakin su da hori zamu ga Aisha radhiyallahu anha ta bayyana sifar ragon da manzala sai yayi layya da shi shine yana gani a cikin baki hori ne amma wajen idan shi da akwai baki kenan yana da kwalli wadda sannan kuma yana kwantawa a cikin baki a wajen cikin shi da akwai baki haka kuma hallo ya tsawo fi sawade yana tahiya a cikin baki bahuwan shi da akwai baki wadda kinan wannan shi irin ragon wannan an ka samu shi aka yi so duk da sun yi tsada galiban ma biya ne ake kai su kawai dai kai ka samu ja da wari ko makaranta haka anan gwai ka san dan bariki da akwai son neman romo wadda ya haka hudu fadala almihim ne wannan shi ne sifar dai da ne yake wa suna da ragon manzala sama yake da ba huma biye da da hannun shi ya yanka su shi yasa malamai suke cewa an yi so mutum ya yanka abin yankan shi da hannun shi in bai iya yanka ba bai gane yadda ake yi ba ko yana da raunin zuciya ta yadda ya iya wahaltar da dabba wajen yanka ba laifi bane bai wakkala wani ko iya mace ce an yi so in ta za ta yi yanka- ta yanka da hannunta in ba ta iya wa a wani lokaci za ta wakala za ta sa wani ya zamto wakilin ta ne wadda wasamma wa kabbara sai ya kwaɗi sunan Allah wa kabbara ya ce Allahu akbar ke yace bismillah Allahu akbar wa wada a rijilahu ala safa'ima sai ya sanya ƙawashi a kan wuya kinan ka taka wuyan dan a ji daɗin yanka ba taka wuya ba na wulaƙantawa ko kuma na cutarwa inna ma takawa na rike shi kamar yadda ake daure kawahuwa hadisi kuma hallo ya zo na abi huraira radiyallahu anhu man kan mazala ke cewa man kana lahu si'atan wa lam yudhi fala yaqribanna musallana mazala sai ke cewa duk mutumin da yake da yalwa da dama sai ya layya bai balayya kai ya zo mana sallah ta idi shi kuma a maf- magana mafi rinjaye sallar idi wajibi ce in aka maka ukuba da rashin zuwa yin aiki na wajibi ba na shi ka bar abin da yake mu wajibi ne ko kuma sunna ce muakkada kawai da zamu gani kenan malamai suke cewa wasu malamai suka ce akan cewa yin layya wajibi ne in dai kana da dama kana da kudura wajibi ne zamu gani wasu malamai suka ce la sunna ce muakkada shi kuma in ka ji malaman fiqh suka ce sunna muakkada abin da yake kusa da wajibi har wani lokaci ma bayyana bambanci da wajibi kawai sunna ta me yake suna ta jam'u malaman fiƙo wasu lokacin malaman fiƙo suna cewa suna ce mu'akkada abin da yake kusa da wajibi ana sargin ka an ka bari to samarin da zai zo yana sayan iphone yana sayan shadda gizna yana sayan waye takalmi sai ya ƙware a daka mantin ya sai kaza ya sai kaza amma ka same shi bayyana yawai shi bai ba aure to manzo Allah ga magana da yawa shi yasa malamai suke cewa kowa ya kokarin yin ya kuma zamu ga amfana da laye take da almuhim dai kun ga dalilai na shari'a sannan kuma halin malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa lalle lalle ne an shar'anta ta laye malamai suke cewa ita ce raya sunna ce ta annabi ibrahim lokacin da yayi mawalki akan zai zai yanka da yake suna dan shi ya yi mafalki yana yanka ɗan shi da kuma mafarkin annabawa gaskiya ne sai Allah ya fanshi wannan dan da wani abin yanka mai girma Allah maɗaukin sarki ke cewa فلما أسلما وسلمه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم kaga ya sallama zai yanka shi sai Allah ya fanshi wannan dan da abin yanka mai girma wadih ba a bayyana ba menene wannan abin yanka mai girma amma mafi yawan malaman tafsiri suna ah, fassara da cewa shine rago wadih to raye wannan sunna ce ta annabi Ibrahim kidan kaga koyi ne da annabi Ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hallo malamai suke cewa layya godiya ce ga Allah matsaukakin sarki ya baka lahiya da arziki da kwanci hankali shekara guda to ka yanka dabba ka yanka jini guda akan karan kanka godewa Allah ne kake shi yasa layya godiya ce ta ni'imar lahiya da Allah ya ma dukiya da Allah ya ma kwanci hankali da Allah ya ma in ko kai Allah zai kara ma shi yasa malamai suke cewa da yawa daga cikin malamai suke cewa daga cikin abin da suka gane tajriba na layya duk wanda ya ne shekara da kai ne in kai shekara layya a wannan shekara da niyya kyakkyawa dan Allah shekara mai zuwa ta hi abin da ya wuce a shekara a shekara da ta wuce ta wajen arziki da lahiya da kwanciyar hankali da me yake sa shiryarwa da tabbatuwa akan addini amma fa in kai ta da sharuɗan ta ce sa a kyautata niyya a dage da yin niyya kana neman Allah ya baka matsayi na ilimi dage da yin layya kana neman Allah ya baka lahiya dage da yin layya dan Allah kana neman Allah ya ƙara maka nima da kake ciki dage da yin layya kaga ɗalibi mai ɗaukan burus ɗalibin jami'a haka ma sai ya dinga yin layya ko ha ya ajiye daga cikin burus ɗin shi saya ya yi layya haka mai noma shi ma ya dinga yi haka wanda yake ɗan harin ɗan kasuwa ne ko da bakka da aure wannan mafumi ne na bahaushe ko kuma na al'adarmu na wannan ƙasashen namu wahe mutum ya yi aure zai yi layya a'a wani maka gantar-gantar ƙato da shi da auren nashin bayyayin da ya saba da ya riga ya ranwance kahin ya yi aure a gidansa ake hudowa a kamishi kuma ya yi ma'aifan nashi arziki ya yi su ɗaukan kuɗi haka da akwai matsala allah ciyar sannan kuma hallo daga cikin layya daga cikin fa'idar shi shine yalwatawa iyallai da kuma taimakawa matalauta malamai suke cewa bakin dan adam hatsari gare shi bakin dan adam hatsari gare shi abu biyu ne ke kare bakin dan adam ambatan Allah da kuma cin nama Allah malamai haka suka ce daga cikin hikima to idan mutum shi yasa a tare da layya aka shar'anta yin azkar da yawa a cikin ashirar awasir din a ashirar awail din da kuma ayyamu tashrik aka shar'anta yin azkar da yawa sannan kuma hallo ita layya aka shar'anta ta a shekara a dinga yi wannan naman da zaka yalwata ma iyalanka wani ɗan da ba a shar'anta haka ba wallahi a shekara ma da wani iyalan shi su ga nama wani bayyana kuɗi bayyana damar ya ci nama in ba a shar'anta layya ba shekarar ma da wuya ya tuna sai Allah ya shar'anta yin layya wani in ba a shar'anta layya ba naman ma ne su zai dinga yi da shi saboda bai saba ba amma in ka ci shi ko da a sauye a shekara ya kaga ka saba abin daɗi ne kaza ya ka dinga ci malamai suka ce hatsari bakin ɗan adam hatsari gare shi abu biyu ke kam ke magani bakin ɗan adam shine dai me yake suna al'ayin da ake hudu shine me yake suna ambatan Allah shi yasa aka sha'anta in kaga abu ya burge ka tanka ka ce ma sha Allah tabarakallahu ahsanul khaliqin ko da dabba ce ka gani wada sannan kuma lokacin nama cin nama shi yake rage kayyin hasada ga dan adam shi kuma kaihin hassada wadda ta wuce iyaka tana kai mutum har ka gan shi ya kai zuwa ga yana samun al'ayi kambun baka ya zamto yana da kambun baka al-muktasar domin kambun baka da akwai wanda yake a tabi'i ne aka halitta mutum da shi da akwai wanda kaihin hassada ne yake kai mutum zuwa ga shi Allah kiyaye kenan dai wannan daga cikin hikima ta yin layya sannan kuma hallo daga cikin hikima ta yin layya taimakawa matalauta da masakin da yin sadaka da nama wanda sadaka ta nama tana daga cikin manyan ibada da kuma ya sada zumunta wata ƴan uwarka ka jima ba kai mata ziyara ba kai mata alkhairi ba kai ka dauki nama kai mata da makamantan haka sannan daga cikin layya shine ya suna na addinin musulunci da tabbatar da sha'ira alama ta samu musulunci a gari sannan kuma hazo layya alama ce ta tsoron Allah mutum ya hudda dukiya mai yawa ya sayi dabba ya zo ya yanka ta dan Allah ta yi bayyana bukatar cin nama kullum yana cin nama amma ya yi dan Allah to alama ce ta da akwai tsoron Allah shi yasa ake so kada ka yi ɗauki yanka dabba shi ne manuwa a'a wannan zuciya ta ka ake bukata ka gyara tana da fa'idodi da dama layya hukumcin layya wasu daga cikin malamai kamar mazaba hanafiya sun ji akan cewa layya wajiba layya wajiba ce tilas ne akan mutum yayi amma jumhurul ulama mafi yawan malamai suke akan cewa mustahab wannan sunna ce muakkada sunna ce mai ƙarfi me ma'ana sunna mai ƙarfi sunnar da manzala su sama yayi ta yin ta bai barta ba ko sau daya ko kuma ya barta sau daya domin ya nuna cewa ba wajibi ce to kuma sunna muakkada kusa take da wajibi shi yasa layya kaka ji ana cewa sunna ce ka ce mustahabbi ce ta yi ƙarhin mustahabbi ta ɗar mustahabbi suna ce mu'akkada mai ƙarfi kusa da wajibi yau in mutum ya bar zuwa sallah ta jami'i za mu danga zargin shi ko ban ma ganin shi a masallaci ko bal ma na daga cikin abin da in ka zo neman aure a tambaya a wani masallaci kake sallah a tambayi ɗan unguwa ka a wata masallaci kake sallah ha to layya sunna ce mu'akkada kamar yadda jami'i yake sunna mu'akkada sai da akwai su ma malaman da suka ce akan cewa wajibi ne wujuban ainiya wasu kuma suka ce wujuban kifaiya kenan dai mahallin shahidan ka san martaba mai tace sunna muakkada shi yasa kada ka yi wasa da layya Allah ya taimaka kuma mun bayyana cewa koda fakka da kudin niyya nawa da dama mutum zai samu ladan ibada dalilin niyya ayi kokarin yin niyya ya an rawaito cewar eh Abubakar radiyallahu anhu da umar wani lokaci sun taɓa bari yin layya dalilin sun suna mutane ba wajibi ba ce ba wajibcin da ka je ka ɗauki yau da dama nawa ma'ikonci wani mai teni wani ba mai teni ba mai aikin gwamnati in layya ta zo ya matse hannu ya dinga neman cin rashawa cin hanci dan dai ya samu nama abin sayan layya da Allah wannan ba sakarci ne ba ibada da abin haram wani kuma ya je ya ɗauko bashin banki wanda na riba mai riga mai ishara kan haka kidan mutum ya sanya cewa in bai da dama Allah ya sabke mishi ba wajibi bai ce ba wa abin da magana da ta yi ƙarfi suna ce dai mu'akkada in dai kana da dama ka daure ka yi da shi yafi wadda amma cin bashi ko makamanta haka bai dace ba sannan kuma allo abin da ake yin laye da shi mun riga mun gani tun lokacin da muka karanta aya shine bahimatul an'am ko da wasu malamai suna ganin cewa ana iya yin da abin da ba wata yi mutum al'am ba amma abin da ya yi ƙarhin dalili ya tabbata a dalilai da su hadisai da aya ta alkur'ani shi ne ba yi mutum al'am wannan dai dabbobin da muka bayyana raƙumi ana iya yi raƙumi mutum wannan bakwai suna iya yin ishtiraki su yanka raƙumi magidanta bakwai su haɗu su sayi raƙumi su yanka an baka dama ko kuma su sayi marake ko shanuwa su yanka magidanta bakwai shi kuma dabba da ta shahi awakai da tumakai shi kuma dole shi magidanci daya amma musalla cewa mutum na iya kana da rago daya ko tumkiya daya kana iya yin niyya da kai da iyalanka bal ma malamai suke cewa da kai da iyalanka da ma'aifanka ko da su rasu shukura jazakumullahu khairan ko da su rasu malamai suke cewa yana daga cikin bir bilwalidai ka dinga sanya ma'aifanka musamman in sun rasu a cikin niyya ta layyar da zaka daga cikin malamai a ma'asirin ma nan kusa al'allama ibn baz ya yi ishara kan haka yana daga cikin albir bil walidai wannan shine da a takaice babi na layya da da ishtiraki sai sharadan layya dole ya kasance musulmi ne wanda zai yi layya kidan in mutum arne ne ko murtad ne yayi ridda Allah kiyar yasa an zaka ibada yin layya kai kokarin jaddada ma imanin ka musamman in ka san kana daga cikin masu yin izgiri da addini masu yin ababen da suke kai mutum zuwa ga ridda ko kuma yanzu ala misal ɗan cani suna zauwa nan wata yan su ga ana yin ne kama su a a nan yau ba ta amshi ba da yau sun ci nama dai haka ne wadda shi yasa ake ba da labarin wani ɗan cana da ya ce ya sayan dabban layya da ya ga ana yi da ya ce shi ma bari je ya saya da ya je sai ya taya ɗan akuya aka ce mishi jika talatin a lokacin jakai ba su hara shigowa ba na nijar da yawa jakki hajjika a shara ana samun shi sai aka ce ya tambaya wannan jakin nawa a ce mishi jika talatin ya ce to wannan ya hina ba ya sai jakki zai haka alamun cewa dole ya daga musulmi ko? na sannan kuma dole ya an samu niyya kyakkyawa in kai layya ba da niyya kyakkyawa ba don Allah ba ba da niyyayin layya ba yanzu misali a ranar layya sai ka zo ka yanka dabba da niyyar nama da niyyar al'ada ba lai kai ba ka yanka dabba da niyyar a ci amore ba lai kai ba ka yanka dabba da niyyar sabga ta suna ka samu karuwa ta yaro kuma ya zamto a ranar layya ne sai ka yanka da niyyar yin me yake suna ragon suna ne na yaro ko kaga ba laye bace ba kiran dole niyyar ta kasance dan Allah dan ibada kuma a cikin zuciyarta ka kuma dallayya he ka yi isharar zuciyarka kuma ba a bayyana niyya wannan nukta nukta ce mai muhimmanci gaske sannan kuma dole ya kasance abinda zaka yi laye da shi mulki ne naka na halak mulki ne naka cikakken mulki ba na wani bane ba kawai yanzu ka tashi ka dauki dabba kanan ka kai laye da ita ko wanka kuma ka tashi ka ɗauki dabban mataka kawai ka yi da ita wadda amma ma'aihinka in ya kama dabba ka yi ya ta yi domin an tawa malaka da abika ma'aihinka in ya ɗauki dabba don ka aje samari ta yan zahin kai suke ba ya ɗauki dabba ta yi layya wadda da kai da dukiyar ka mallakin ma'aihinka ne in ya ɗauki dabba ka yi layya kamar ya ɗauki ta kuɗin shi don ka aje a bar baya da ƙura ko allah taimaka to kenan sannan kuma hallo dole ya kasance na halaka wadda in mutum ya ba da kuɗin halaka ba Allah bai amsa dole ta kasance ɗaya daga cikin bahimatul al'am ne dole kuma hallo ya kasance an yanka dabba ta layya a lokacin yin yanka lokacin yin yanka rana ta goma bayan tasowa daga idi in mutum ya yi bayan yanka kahin tasowa daga idi kahin yin sallar idi to yankan shi bai ba kafin yin sallar idi yankan shi bai ba wanda hadisi a ruwa sun zo aka haka tun daga bayan sallar idi har zuwa ƙarshe na ayyamu tashirik shine rana ta goma sha uku lokacin da rana ta riga ta haɗi shi ke nan lokacin yanka ya riga ta yi an halitta maka kai yanka a kowane lokaci daga cikin ayyam ɗin nan amma an yi so ka yi dai da rana a ranar ma an yi so ka yi a lokacin hantsi kinan tun daga ketowar rana har zuwa zawali a wannan lokacin aka yi so shi ne waktu da istihbab amma ko da dare kana iya yi ba laifi ba ba amma dai an yi so a yi a wannan aukat ina kuma ranar fari ta yi a kan rana ta biyu haka haka haka Allah ne ya taimaka sannan kuma da dole ta kasance dabba salima ce min al'uyub kar ta kasance wannan dabba tana da ido daya ko kuma batta gani kar ta kasance wannan dabba karyayya ce kar ta kasance wannan dabba batta da maiko tsohuwa ce kar ta kasance wannan dabba da yake suna haƙoranta sun riga sun haɗi kada kasance wannan dabba batta da nono batta da hantsa ta kirki da makamanta haka amma mutum da cewa baya daga cikin aibu dabbar da aka yi mata dandaka ya halitta kana iya yin layya da dabbar da aka yi mata dandaka wanda da dama mutane za a ga hika da katon rago a nan ƙasa hausa an nisance shi ba a yin layya da shi da arha amma kuma hannu sai mai kaya a haɗe lahiya lau shi mutane suka yi da yin kiran kala da dama ka yi har dabbar da aka yi mata dandaka balma a gurin larabawa shi yasa da yawa daga cikin wasu malaman fiqh suka kai akan cewa an yi san ma wanda aka yi mishi dandaka musamman ɗan mazhabal hanabila saboda su a gurin su sun yi san dabbar da aka yi mata dandaka kenan wasu sinadarai na jikin wannan dabbar bai riga ya tafi ba a wajen barbara wada shi yasa wasu malamai suka ce akan cewa ta ma hi hiya afdal anwa kenan dai me yake nuna cewa ya halatta sai a yi da ita insha Allah kenan dai me ake so duk dabbar da take da wani naƙasu an yi so ka nisanci dabba mai naƙasu da akwai abin da wajibi ne ka nisance shi kama wanda aka riga aka bayyana wanda ya zo a cikin hadisi sannan kuma game da shekaru a gurguje shine timkiya da rago ya zamto tana da wata shidda wasu malamai suka ce lahi ta yi shekara cikin kina in son samu zai ka samu da ta yi shekara cikin in baka samu ba wata shidda abin da ya sama shi ma ya halitta zai ainihin da shi sannan kuma hallo game da mai yake da suna alma'i a akuya da ɗan akuya da zamto yana da shekara ɗaya cikakka game da bakar shanuwa ko maraƙe wanda yake da shekara biyu cikakku dole ya an tabbata game da shanu sosai shekarun suna taɓa wannan ɓoyewa to da akwai wasu nau'i na shanu wanda a wata shidda suke girma in suka kai shekara guda in ba a yanka su bayan mutuwa ya za a irin shanu na nama da turawa suka hundo ba da akwai baka za ta gidan gona ta bature wadda to da akwai shanu irinsu wanda ake musu magunguna a musu buga ga allurori da akwai kasashen da basu da ya irin wannan shanu shi yasa wasu malamai suka ce a irin wannan shanun shi wata shidan su yana daidai shekara biyu ba laifi ana iya yanka da makamanta haka dai almihim da mu dai bai shahe mu ba ba mu da irin wannan shanin alhamdulillah dan dai mutum ko da ya gani dai ya san dai ishara akan shi sannan kuma lo game da al'ibn raƙumi ko da mace ko namiji wanda yake shekara biyar cikakku wadah sannan kuma lo al'afdal fil udhiya wanne ya fadala wasu malamai suka ce la na hari rago da timkiya bayan shi da yake suna shanu bayan shi raƙumai kamar yadda wasu malamai suka ce akan haka sai kuma wasu malamai suka ce la wanda ya yi fadala shi ne raƙumi sannan shanu sannan kuma rago da timkiya sannan kuma akuya na akuya wasu malamai suka ce la wanda ya yi fadala zabit ne wanda ya yi yawan nama kuma ya yi tsada kinan ka in ka lura malaman faɗan malamai na biyu da na uku kusan ma'ana ɗaya ne raƙumi ya yi tsada ya yi yawan nama to tabbas ya yi fadala bayan shi maraƙe shanu sun yi tsada sun fi yawan nama domin sun yi amfani ga talaka bayan shi kuma sai rago da timke bayan sai akuya da ɗan akuya wannan magana gaskiya ita ta yi ƙarfin da ne ba ka haɗa mutumin da ya zo ya hudda jika ɗari biyar ya sayi raƙumi da wanda ya sayi rago ya jika ɗari haka ba ɗaya ba ne ba mutanen da za su amfana da wannan naman ba ɗaya ba ne ba tsadar ba ɗaya ba ne ba shi yasa wanda ya yi tsada ya fi yawan nama ya yi amfani ga talakawa ga mabukata to shi ya fi fadala wanda ita ce magana da ta yi wasu malamai ce a ai manzo Allah da rago yayi a hadisi ya zo a hadisi manzo Allah ya yi layya da raƙumi ɗari ya yanka sattin da hannun shi ya bar wa Ali bin Abi Talib ida ta yanka sauran da kiran kaga manzo Allah ya yi da kowanne ko to zai mu duba zuwa ga wani maziya ukhra shine yawan nama da tsada Allah ya taimaka sai kuma yanka yanka mun riga mun bayyana lokacin yanka da ayyam inda za a yi sannan kuma hallo lokutukan yanka duka mun bayyana su a gurguje ɗaya lokaci insha Allah na zo ƙarshe a haliyyar zabah wa ya kamata ya yanka duka dai bayani ya riga ya bayyana a wannan abin da ake hudu a lokacin yanka shine mu ɗauki hadisi ɗaya inda manzala sama da zai yanka ya ce bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin thumma dhaha haka manzala ya ce da zai yanka ya ce bismillah kaga a wata ruwaya he wa kabbara he ka ce bismillah allahu akbar he ka ce allahumma taqabbal minni in kai da kanka ne zaka yanka wa min ahli baiti in kuma wani ne zaka yanka he ka ce allahumma taqabbal min usama wa ahli baitihi in yayi aure kin Allah taimaka kinan wannan shine dai a takaice ka sai yanka in ko baka iya da larabci ba ba laifi bane ba kai dai a hammushe dai bismillah Allahu akbar sai ka tsarme niyya a cikin zuciyarka ba laifi bane ba wadai Allah taimaka Allah ta alkhairi wannan dai shine dai dan uwa a takaice sai kuma masarif din yan naman yaya za a yi da shi bayanai ta ba a sai tsaye daga cikin wani abu na nama na layya ko ƙaho ko ƙashi ko hata ko komai bayanai ta baka sai na sannan kuma zo bayanai ta baka ba da shi a matsayin ujira ladan mai aiki wani ya maka aiki ka bashi nama a kan lada idan ka bashi nama don Allah bayan ka biya shi kudin shi sannan kuma zo sifa ta ne yan manzala sama ya kasance yana raba ta gida uku kaso ɗaya na iyalan shi kaso ɗaya na abakkanan shi da makwabta da makamanta haka kaso ɗaya kuma hallo na mabukata masu roƙo masu tambaya wannan haka manzara sama yake yin layya kuma musan da cewa ɗan uwa yin layya ya fi fadala ya fi daraja a kan ka ɗauki kuɗin laye ka ba da sadaka wani ce kai saboda wahala aikin yin layya ba na yi ba a wanda ka yi layya ya fi fadala ya fi daraja a kan ka ɗauki kuɗin da ka bada Allah ce maka Allah sa alkhairi wannan shine dai a takaice yan uwa manuha ta wannan littafin wanda muka takaita abin da ya zo a cikin shi insha Allah abin da muka faɗi daidai Allah sa shi mai zanen hasata mu abin da muka yi da kuskure Allah gafarta mana game da ɗan tsawaita da ne a yi mana haƙuri insha Allah ganin cewa na iso kusa shi yasa na ɗan ƙoƙarin yi da sa Allah sai albarka da musai da wannan haɗuwa da muka yi shukran jazakumullahu khairan hafizakumullahu wa rahmatullahi